wannan ba ta yi الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمكم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الارض يرحمكم من في السماء قال الله سبحانه وتعالى من سبحانه وتعالى وهاجه قوم متانا النبي إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام suka yi jayayya da shi hasabu suka yi husuma da shi jayayya da shi fi a game da magana kaɗai ta Allah wanda shi ya nuna musu cewa lalle ka komi na nuna cewa Allah makaɗaici ne su ko suna ganin a'a akwai gumaka ko akwai taurari da za a bautawa a tare da Allah wa haddadu suka ba shi tsoro bil asnani da cewa kiyaye gumakan nan fa an ci ba hobi so cewa za ta taba shi da abin da ba a so za ta iya samun masa abin da ba a so in taraka ha in da yace ba zai bauta mata ba in da yace ba zai bauta mata ba tsari annabi Ibrahim yace atwa juni fillahi yanzu ni za ku ce za ku jayayya da ni game da lamarin Allah sai wahada ne ya ce cin cewa Allah ɗaya ne ni da ta ko'ina Allah ya nuna min cewa shi ɗaya ne wa kar hada alhali ubangiji ya shirye ni ilai ha zuwa san cewa shi makaɗaici ne wanda yake na Allah ko ne a cikin halittar Allah sai ta zama wannan abin nuna masa cewa yake Allah ɗaya wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid ko me yana dauke da aya wanda take nuna cewa Allah subhanahu wata'ala makadaici ɗin kuma masana Allah su ce wannan shine morar duban halitta duba ga halitta morar haka ko amfanin haka shine a ce halittar ta nuna ma mahalicin nan amma da halittar da za ka yi duba zuwa gare ta duban naka ya kare don ga halittar to ai kayi asarar duba gare ta kayi asarar duba gare ta ai halittar da za ka dube ta ta nuna ma ubangiji subhanahu wata'ala cewa ga fa ubangijin da ya ni ehem ta kai ka ga ubangiji subhanahu wata'ala to wannan ita ce wanda ake duban da ake bukata kenan wala a hafi wasu ne ni ba ni tsoro ba ni shayin abin da kuke tarar da shi da Allah wajen bauta mina masu nami na daga gumaka an su ba ni tsoro ba na jin tsoron za ta same ni da wani abin yin zai hada ni tsoron ta ya alaƙe domin ko ba ta da iko akan komai ba ta da iko akan komai shi yasa ba ya za ta da ni dan ban bauta mata ba illa an ya sha rabbi sai in wani abu ya same ni to dan Allah ya nufa abin ya same ni ne in wani abu ya same ni to in Allah ya nufi abin ya same ni ne ba wai nufin gumaka ba ne ke zarcewa nufin Allah shi ke zarcewa minar makaroni a ce wani abu wanda yake ba a so yusibu ne zai same ni zai taba ni sai ko to a sannan ba makawa sai ya same ni ba makawa sai ya same ni wa sai rabbi kullu shay'in ilma ubangiji na sanin sa ya rubuci komai ba wani abu wanda yake ya fita daga sanin Allah tabaraka wa ta'ala wasiya ilmuhu kulla shay sana ala ya rubuta komai wato ilmin din tamizi ne muhawwali an alfa'il afala ta tazakkaru yanzu ba kwa gargadu ba ba kwa gane an halata da duro shay'a cewa ita gumakan nan ba ta da ikon komai ba da an ha jamalu domin ku abu ne wanda yake sandararre a fatu mai zuwa na qadir wal ajir da haka ku iya bambancewa tsakanin wanda yake mai iko shine Allah subhanahu wata'ala da wanda yake gajiyayye su ne gumaka wanda ba su da iko akan komai wa kaifa a haku
ما لم ينزل به عليكم سلطانا
Wata fa hafi ma shiraktu, duma ya za a ce wai in ji tsoron abin da kai tarowa da Allah. A ce kuma ka zan ji tsoro, billahi abin da kai tarowa da Allah minar jama'i abu wanda yake sandararre. Allah zai la yaro wala wanda bai da iko ya cutar bai da ikon ya amfana. istib'ad wannan istif'a istifhamin ya zo ne don istib'ad istifhamin anan ya zo ne don istib'ad ganin nisan abu wala ta hafuna alhali ko dinnan ba kwa jin tsoron amintu minallahi ba kwa jin tsoro daga Allah tabaraka wa ta'ala ga Allah wanda shi ya cancanta a ji tsoro daga gare shi ba kwa jin tsoron nasa sai ni ku ce ji tsoron gumaka gumakan da ba ba su mallaki komai wala zina duna bidiyo ne ma da ko da ninki da niyar wala ta gudu rukuwa ta rukun billahi bil ibadati a wajen bauta malam nazil abinda Allah bai saukar muku sultanan hujja ba bi ibadati a cewa a bauta masa alaikum gare ku a hujjatan naqali wala burhanan aqali ba hujja ta fuskar cirowa ba dalili na fuskar hankali ba a samu waya tabbatacciya ba wadda take nuna cewa Allah ya ce a bauta wa gumaka haka nan kuma hankali gaba daya iyaka binciken mai bincike ba zai gano inda hankali ya hukunta cewa a bauta wa gumaka ba bari hujjojin na kaliyan da akaliyan duk suna nuna kadaitar Allah da samarwa da kuma kadaitarsa da cewa shine wanda za a bauta wa ai tunturuna alayya al'amna fi mawri'il amni ai ni dan na saki jiki na amince inda ya dace a saki jikin a amincen kuna ganin ai na yi ba daidai ba ni da nake a dahir nake a inda yake dahir abin da yake dahir kuma ni ne wai za ku ce wanda ya sa zan yadda wala tunturuna la ku al'amna fi mawri'il hawdi amma ku ba ku kawunan ku musu sakin jikin da kuka yi a gurin da ya dace a ce kun ji tsoro ko da ba ku da dahil amma kun saki jiki sai ni da nake da dahil ku ce kuma wai a me yasa zan saki jiki fa'il fariqain ahqum lam da ni da ku waye kamata a ce ya zauna da aminci waye ya fi kamata a ce ya saki jiki a nanu am amtu mu da muke bauta wa Allah shi kadai mu ya kamata a ce mu saki jikinmu Allah subhanahu wata'ala shi muke bauta kuma gare shi za mu koma ko ko ko da kuma bauta kuma ka gumakan da ba su mallaki kome ba da ku da su gaba daya hadawa za a zuba a wuta inna kuma mata abu dole min dole la ya hasabu jahannama antum la hawari dole da ku da kai mutawa ba Allah nan ba gaba daya kirare kirare ne na wutar jahannam in kuntum ta'ala ta'ala buda in dai kuna da sani man al ahqu bihi waye ya cancanta da shi wa huwa nahnu shine mu mu ne muka cancanta fattabiru to ai ko sai ku bi wanda yake ya fi cancanta da haka ko yaushe abinda za ka yi ka riga bin wanda yake yana da dahir ko yana da masaniya a kan abu kakka bi wanda yake ya shata sha ya cuce ka Allah zai na amanu آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون Allah zai na amanu ai waɗanda yake sun yi imani waɗannan da suka yi imani wato aka kawo musulun ilaihi a nan mausulin saboda cewa labarin gaba ɗaya an gina shi ne akan silin shi ne amanu wani mai bisu imanin kun bi zulmi imani wanda duk yayi imani ya samu wannan abin da za a faɗa wanda duk yayi imani wa'annan da suka yi imani wani mai bisu imanin alhali ba su cuɗanya imanin su ba ya dubi imanin ba su cuɗanya imanin su ba bi zulmin da zalunci ai bi shirkin ai da tarar da wani da Allah kama fassara bi zalika fi hadisin sahihaini yadda aka fassara zulmu din a nan a hadisin da buhari da muslim suka rawaito lokacin da ayan nan ta sauka sai hankalin sahabbai ya tashi da a zahiri an ce wanda suke mummunai wanda ba su aikata wani aiki wanda ba daidai ba to ai su ne za a aminci ya tabbata gare su to sai gana waye za a ce bai aikata aikin da ba daidai ba sai hankalin su ya tashi in ka ji wajen manzo sallallahu alaihi wasallam suna wa ayyuna lam yuslim to a cikin waye za a ce bai abin da ba daidai ba waye za a ce ya kubuta to sai wannan a sai aya cikin suratul luqman ta sauka inna shirka da zulmun azim ai zalincin da ake nufi a nan shine tare da wani da Allah sai zalunci akan sake shi kan ma'anoni da yawa ɗaya daga cikin ma'anar shine tare da wani da Allah akan sake shi kuma akan aikata zunubi ba to amma a nan wannan hadisin ya ayyana cewa zaluncin da ake nufi na tare da wani da Allah ne ta yi wani wajen an saki zulmu amma ana nufin zunubai ya ko abin da ya kama da haka to amma dai a nan wato a- an nuna cewa ai abin da ake nufi da zulmu shine tare da wani da Allah subhanahu wata'ala wanda shi yake yi imani alhali imanin nasa tsantsani bai hada da shirka ba illa iyaka masana Allah suke cewa to a samu fa yi imanin nan tsantsa aiki ne sai mutum ya tsaya ya yi kokari ya yi yaki da zuciyarsa tukuna ya ƙara sanin Allah ya ƙara sakankan cewa da abin da yake wajen Allah in ba haka ba mafi yawa ana cewa ana imanin ne to amma imanin ne to gashi gashi ne wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa hum mushrikuna to da yawa mutane suna da imanin amma kuma imanin nasu bai kai yanda ake faɗa ba Eh, irin yadda ibn rumi yake faɗa cewa lauya sai kule jinu ma ragibar ragibar illa ila ilahi samai wa azizun budu mutati ka jiddan tilka kusuwa maratibil anbiya'i eh ke faɗa cewa zulimat hajati falazat bi hikwai ka fa aslamta halikatin rajai wa qarawul ilahi awadu linnasi min al-ummahat wal aba'i ghayra anna al-yaqina arha mariran mararan ayyan shadidal aya'i law yasuqu al-yaqinu ma rajiban rajib illa ila ilahi as-sama'i wa azizun bulughu hati ka jaddiran tilka uswa maratul anbiya'i an an na an bukata ta sade ni dan sai ta zai nazo wajenka kace mu wai to ai ba komai ai akwai Allah ai ai akwai Allah dole ai yanzu akwai Allah din amma mutane nawa ne a duniya suka yi san akwai Allah din hakikanin sanin yadda ake bukata ai abu ne mai wuya ai abu ne mai wuya wa qara'u lillahi ahwadu lin-nas min al-ummahati wal-aba idan mun ya zan akwai Allah shikenan ai ya fa ce ga uwa ga uba sun tsaya ma Allah yana tsaye da lamarin kowa to amma kuma yadda da haka din fa ko gano haka din fa ai shine wanda yake mai wuya ulaika lahum lam wannan su ne aminci ya tabbata gare su na azabul mazkuri daga azaban nan da aka ambata fi kaulihi wanda yake ta gabata gare mu a cikin fadin ubangiji fa ayu farigana hakum lahum wa hum mutadun masu wannan su ne waɗanda yake sayin shari'a wanda duk yake ya yi riko da Allah tabaraka ta'ala to shi ke kan shari'a ila sabilin rashadi shi ne su ne waɗanda suka shari'a zuwa ta farkin shari'a suka gane hanyar tsarin da zai kai su ga Allah tabaraka ta'ala ko shi dai bawa abin nema ne akan ya ƙara goge imaninsa duk irin imanin bawa to ana bukatar sai ya ƙara goge imanin ya ƙara goge imanin imaninsa da Allah ya zamo ya shaka komai tare da shi yadda da Allah ya yi lazina aminu aminu aminu aminu a ta ƙoƙarin riko da abin da zai ƙara imani ya za sai a ga sufaye ko ma'abuta da riko ko yaushe suna ta ƙoƙarin kwadatar da ma'abutansu akan cewa lallai bawa ya riko da duk abin da zai ƙara masa imani kaga mai abuta da musamman fasali ya ware ko wa amma da ci ya zai imanu na jiha amma abinda imanin mu zai da don muka za muka yi riko ya ta kawo ya lissafa kaza da kaza da kaza da kaza akwai kuma abinda yake zamowa duhu akan iman sai ya rike imanin gaba daya yayin kamar waya ce wadda aka yanke kaga ba za ta kai ba ba za ta kai wuta ba za ta kai kwarantin din ba to wa tilka hujjatuna تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وتلك الحجة التي تجريها إبراهيم وأن الحجة ودع النبي إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام لك فحجة لإتا على وحدانية الله بسجوة ألا مكاليتيني min ukulil kawakibi daga cewa taurari ba su cancanta a rike su a matsayin abeban bautawa ba tun da wani lokacin suna faduwa a nemi hasken su a rasa ba ma ba da hudu abin da yake ya zo daga ba cewa wata shi kansa bai cancanta a bauta masa ba a rike shi abin bauta tun da za a neme shi a rasa ubangiji ko aka neme shi aka rasa to ya za a yi kuma kenan da zai zama ba halitta kenan gaba daya inda shi ne abin bauta Eh, rana ma ba ta cancanci haka ba to a mubtada shi tilka din mubtada ne in ji wasu malaman likira wal khabaru labarin shine hujjatuna wannan shine hujjanmu ai inna ma alimahu bi hidayatina ai ya san haka ne da shiryar Allah wanda duk ya shirya to ya san haka ne dan Allah ya shirye shi ya shirya ne dan Allah ya shirye shi eh wanda duk Allah bai shirya ba to ba fa yanda za a yi da shi wa man yuridil falan tajid lahu waliyan murshida wanda duk Allah ya badde shi to a sai karsa waye ma zai gane da shi ba zai iya ganewa ba shi da kansa kuma ba wanda zai gane da shi da ya zama ba wanda zai gane da shi da au wadalun min tilka ta yi kuma ya zama tilka din mubtada ne hujjatuna kuma badali ne daga tilka din hujjatu din ya zamo badali ne daga tilka wal khabaru labarin sai zamo shine atainaha in an ce kuma hujjatuna shine labarin fa jumlar atainaha ya zamo ne ya zamo hali ce tunda hali ya jumla ce ta zo bayan ma'arifa hujjatuna ma'arifa ne sai masa lirani akan cewa mahallin nasra take kenan shi yasa ita atainaha yana ihtimalin a ce jumla ce wadda take a mahallin raf'a in an ce ita ce labarin ta yi kuma a ce jumla ce wadda take a mahallin nasba in an ce hujjatu na shi ne labarin ta zama hali ake na hai ibrahim alhali mun ba da ita ga annabi ibrahim ala qaumihi akan mutanansa akan mutanansa na faudar da ta manna sha koyaushe ubangiji ce muna ɗaukaka darajojin wanda muka nufi ɗaukaka darajar ta su Allah ya nufi ɗaukaka darajar mutum lokaci da za a kawo masa da rikici amma shi kansa ba wai ya shirya ba amma sai Allah ya masa ilhama nan take ya faɗa amsa wadda za ta gamsar da kowa wadda za ta gamsar da kowa ba tare da cewa ya shirya ba a'a korewa ce ta Allah tabaraka wa ta'ala sai mai rikicin ya je ya kwana yana bincike ya kwana yi ne yana bincike ya kawo bincike ya kawo duk abin da zai kawo lokaci da zai zamo an masa raddi raddin da bayan da zai ce kuma ba tare da cewa wai tsayawa a kai ba saboda mai ilhama ce daga wajen ubangiji ta baraka wata ala kuma wannan gatan irin wanda aka yi wa annabi ibrahim ala nabi na alaihi salatu wassalam ko yaushe allah ya kan yi ga wanda zai nufa daga bayansa wanda duk ya zamo lamarin Allah ya sa a gaba to duk sanda za a kawo masa wani abu a kan lamarin Allah sai Allah ya masa ilhamar manufa a sannan sai Allah ya masa ilhamar manufa ta ka ɗauka ko binciko waye ko wani abin nan ko ka sa lamarin Allah a gaba shi yasa ana kawo magana sai Allah ya buɗe zuciyarsa ya gano ga amsar da zai bayar yana bayarwa kuma a ji duk jaye mai jayi a ita gamsar da shi duk jaye mai jayi ta sai dai girman kai kawai sai dai a za girman kai بالعلم والحكمة للحكام لإلمي لحكمومي كما رفعنا درجات إبراهيم بالإلم إلين ينا مكا أوكا كدرجة النبي إبراهيم لإلمي وغيره دون فعلا قومه بسلطانا والعلم shi ilimi a hakika ba wani yawan bincike ba ko yawan karance karance ko tare da tafai ko iya magana duk ba wannan bane ilimi ilimi abinda ake kira ilimi nur wani haske ne ya ra'ullahu fi kalbi man yasha da Allah yake ajewa a zuciyar wanda ya so sababu ko abin da yake jawo haka abin da ke jawo haka hashetullah tsoron Allah tabaraka wa ta'ala tsoron Allah tabaraka wa ta'ala wanda dai ya zama Allah ya sa a gaba ya zama Allah ya ajiye masa wannan hasken ko da bai dau littafi ya karanta ba ko da bai dau littafi ya karanta ba sai yanda wannan tahadidin wannan haddin na ilimi da shawalla ya kawo shi haka imamu malik ya faɗa an tambayi imamu malik menene ilimi ya ce ilimi ba na bane haske ne da allah yake sanyawa a zuciyar wanda ya yi illa iyaka wannan sababu ko hashatun lahidin shi bai zo ba daga imamu malik Eh, amma dai cewa al'ilmu nurin ya rahullahu fi kalbi man ya sha'u min ibadihi to haka imam malik ya faɗa inna rabbaka hakika ubangijinka hakimu wani ne sai sunihi a cikin duk abin da yake duk abin da Allah yake yi to akwai hikima a ciki ali masani ne bi mai sai qurraf a walwara da wane ne ya cancanta a ɗaukaka wane ne ya cancanta a kaskanta ɗaukakawa ta hakika ita ta ɗaukaka ba wajen Allah a ɗaukaka ba wa lamarin Allah ba kamar yadda galibi mu muke ɗauka ba an ɗaukaka mutum a lamarin duniya ya isa ya yi ya isa ya ce a bari a bari sai muka ya gaba samun ɗaukaka to ba haka ɗaukaka take ba ɗaukaka bin Allah bin Allah wanda ya tsaya bin Allah to shi ne yake cikin ɗaukaka ko ba koman komai ba ne a wannan yanzu shi wurare ke faɗa zullu ahalil hubbi a halalin misalin wa alayi zullu ahalil hubbi wanda suke na Allah a gansu sun duko ba bautar Allah kawai suke ta yi bautar Allah kawai suke ta yato ya fi daga duk wata ɗaukaka ya fi ko da ba daga ɗaukaka da za a ce an ba su a cikin aljanna a same su sun dukufa wajen bin Allah nan ya fi musu to wa amna da hu isaqa
كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين wa habna lahu isaqa ubangiji subhanahu wata'ala yake muka baiwa annabi ibrahim da shine annabi ishaq waladan min sulhi yana cikin ba- baiwar allah babba gabawa a bashi da na kirki musamman ɗan da yake annabi ne mursali a ce an bayar wannan gaba ɗaya dai a ba ɗa a ba mutum ɗa na kirki to ai malamai suke cewa duk ni'imomi ma ba kamata ni'amul ilahi alal ibadi kasiratu wa ajalluhunna najabatul auladi ni'amul ilahi alal ibadi kasiratu irin ni'imomin da Allah yake gaba yi suna da yawa sun bisa lissafin duk wani mai lissafi ko kirga mai kirga amma a gaba daya wa ajalluhunna ni'imar da yake ta fi kowace ni'ima girma ga bawa na jami'ul auladi a ba shi da nagari gaba ka da ya'ya nagari to amma ni'ima da ba ni'imar da ta kai kamata shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala za a ga yana lissafa wannan zababbi bayi zababbun bayi nasa ni'imar da ya musu da ba su ƴaƴa zababbu kashi an faɗa wa annabi ibrahim ana lissafa wa annabi ibrahim cewa an ba shi ɗa isaku waladan a matsayin ɗanin sulbihi na tsatsansa shi ya haifa da matarsa saratu wa yaqub mun ba shi kuma jika shine yaqub ibnu isaka a dan annabi isaka nafilata wanda wannan kari ne aka yi masa fa inna zuriyata salihah domin ya'ya na gari minan ni'amil jazilati yana daga ni'imomi gwababa yana da ni'imomi gwaba ba ya zama da suke cewa duk ibada duk addu'ar bawa ai idan ya zamo ayan nan ta suratul haqati ba ta cikin addu'ar sa safa da yamma to ai bai san me yake ba alamar cewa fa ta sauka kai ba aslihi li fi zuriyati wa aslihi li fi zuriyati ko hafaz ta cikin suratul furqan rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama ace ba wannan ce addu'o'in ba wato duk abin da zai roƙa ai bayan wannan ne eh ya sami ya ya nagari ai ya gaba yake da komai kullum minhu ma hadaina kowanne a cikin su shi annabi isa da kuma ɗansa annabi yaqub ala nabiyina wa alaihi masallatu wassalam ubangiji ya ce min shirye da su kowane a cikin su mun dora shi bisa tafarki madaidaici dukkanin su annabawa ne manzanni ne sai kullum din maf'uli ne aka gabatar da shi an gabatar da maf'ulin a nan hatta akan fi'ilin ma wakad yajil maf'ulu qabla al-fi'ili wakad yajil maf'ulu qabla al-fi'ili kenan irin wannan kenan wannan wannan da na min qabla ga annabi nuhu shi ma mun dora shi a kan shiriya an ba shi annabta an ba shi manzanci tun ma kafin zamanin annabi ibrahim kaba da ibrahim tun kafin annabi ibrahim adduhu ni'imatan abin da yasa ana fadar baiwar da Allah ya yi ga annabi ibrahim amma sai aka kawo wani kakan kakan kakan kakansa annabi nuhu aka lissafa ni'imar da Allah ya yi masa to me yasa aka lissafa shi ni'ima da aka lissafa shi ba da Ibrahim ga da Ibrahim da annabi sharafal aba'i yasrila al abna domin daukaka iyaye tana nasuwa zuwa yaya musamman in yayan suka yi ruko da shari'ar iyaye sai zama duk daukakar da iyayen suka samu sun gada wani zuriyati Dawud da Sulaiman ubangiji ya ce mun shirye annabi dawud da ɗansa annabi sulaiman a cikin zuriya shi annabi nuhu ko dai zama hedin lamirin na annabi nuhu ne ko ko lamirin annabi ibrahim ne kowanne dai a ciki aka ɗauka daidai ne annabi ibrahim yana cikin zuriya annabi nuhu annabi dawud da annabi sulaiman kuma suna cikin zuriyar annabi ibrahim shi yasa kowanne aka ɗauka daidai ne shi ne ta zamirin nuhin lamirin na zuriyati hidin nan ya koma ga annabi nuhu aure ibrahim ko ya koma ga annabi ibrahim wa zikru ludin wa yunus in an ce ya koma ga annabi ibrahim to dole sai an yi wani tawili shi ne cewa a ce da aka ambaci annabi ludu wanda shi annabi ludu ba a cikin zuriya annabi ibrahim dan dan uwansa ne ba zuriyarsa ba ne aka ambaci annabi yunus to wannan dan zarar rinjayarwa ne wanda shi ma annabi yunus ba a cikin zuriyar annabi ibrahim amma in an ce hidin ya koma ga annabi nuhu to sannan ba bukatar sai an yi wannan tawilin da an da saukar kalami da domin an kawo magana ne don a lissafa ni'imomin da Allah ya ga annabi Ibrahim da ja'al mashahid al-anbiya min zuriyati me yasa aka ce wanda suka ce a mai da lamirin zuriyati ya koma ga annabi ibrahim suka ce ai gaba daya ayar ko ayoyi an taho da su ne don a nuna ɗaukaka annabi ibrahim yasa zama magana ana ta yi ne akan annabi ibrahim ai ya fi dacewa Mhm, don an kawo magana ne gare shi bijal shahid al-anbiya ibn zuriyati ana bayanin cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya mas- mashhuran annabawa daga cikin zuriyar annabi ibrahim da cikin zuriyar annabi ibrahim an aiko annabi dawud da annabi sulaiman wa ayyub da annabi ayyub wa yusuf da annabi yusuf ibn yaqub wanda shi dan annabi yaqub ne wanda manzo Allah yake cewa shine babba dan babba dan babba dan babba al-karim ibn al-karim ibn al-karim ibn al-karim yusuf ibn ishaq ibn yaqub ibn ibrahim halilullah wa musa da annabi musa wa harun da dan uwansa annabi harun wa kazalika lil muslimin duk dai wanda ya tsaya kyauta ta aiki to shi ma za mu yi masa sakayya irin wannan sai yasa wannan da kake kai ka zo yanzu sai dai a baka labarin abin da aka yi a baya a a tsaya a kyauta ta aiki ko kai ne ka za ka kyauta ta aiki to za ka ga irin bai wanda Allah zai bi ba magana cewa a baka annabta an rufe wannan kofar ba magana a ce an ba wani ciyayenka annabta an rufe wannan kofar amma a baka wani matsayi wanda yake madaukaki wajen Allah manzo sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a wata ruwaya ulama wa ummati ka anbiya ibani isra'ila an dauki malamai al'umma ta kamar an matsayin su kamar matsayin annabawa ne a cikin bani isra'ila ibn al-farid yake cewa fa alimuna minhum nabiyyun wa man da'a ila allahi minna kama bi rusuliyati fa alimuna minhum nabiyyun wa man da'a ila allahi minna kama bi rusuliyati to shi yasa yadda muka haka dai ake saka wa duk wanda ya za a kyautata aiki yasa abin nema daga bawa kowane bawa ya tsaya tsayin da ka ga kyautata aiki matakar ya kyautata aiki to Allah ne zai masa sakayya irin sakayya da aka wa bayin da suka gabata wanda suka kyautata aiki wanda zai nemi su kuna duk tare wa ga masalata ina la nuri wa ajral muslimin ina ladina amanu bis salihati inna la nuri wa ajra man ahsana amala bi rabbi darajati wajen daukaka darajojin su wa kasratul aulad sulaha da ba su yawan ƴaƴa na kirki wa nubuwati da annabta a cikin su in wakacin da yake akwai annabtan ne وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين haka na cikin zuriyar tasa akwai annabi zakariya akwai annabi haya ɗansa akwai annabi isa ɗan maryam yufilu wannan da aka lissafa annabi isa a cikin zuriyar annabi ibrahim koko zuriyar annabi nuhu bisa ɗaya kaulin to haka din da ya fa'idantar da annan zuriyata cewa lafazin zuriya ta tanawadu auladul binti ya haɗa da 'ya'yan kyamaci banda inda ya ce nasalu nasalu shine bai hada da 'ya'yan ya mace ba sai 'ya'yan ɗa namiji Eh, amma an ce zuriya ya hada har ɗan da ya mace ta haifa Eh, jikan mutum ta wajen yarsa mace shi ma zuriyarsa ne shi ma zuriyarsa ne shi yasa annabi isa ya shiga a nan wa iliyasa da annabi iliyasa min sulli haruna a musa shi yana daga zuriya annabi harun dan uwan annabi musa kullum minhum kowanne a cikin wa'annan bayi na Allah min salihin yana cikin nagarta alkalin na sala wanda sun kai inda suka kai a cikin nagarta
وإس- وإسماعيل وإيسع ويونس ويوبا وكلا فضلنا على العالمين haka nan akwai annabi Isma'il dan annabi Ibrahim da annabi Ilyafa da annabi Yunus dan Matta da annabi Ludu dan Harana wanda yake shi Harana din nan dan uwan annabi Ibrahim ne kowanne a cikin su farran na sun bibita shi alal alamina bisa mutanen zamanin sa bin nubuwa ta fuskar annabta wa fi dalilu wannan ya kunshi dalili ala farlihim bisa fifikon su alaman adam cewa annabawan nan gaba suke da duk wanda yake wani su min alhalki a cikin halitta annabawan nan na Allah sun fi kowace halitta daukaka idza rulul malaikatu fil alamin domin malaikatu sun shiga a cikin lafazin alamuna su ma suna cikin alamuna gashi ko an ce farron na alal alamin ashe annabawan nan gaba suke da mala'iku ma gaba suke da mala'iku ma to ومن آبائهم amma an ce kuma maɗaukaka zancen da ya fi inganci shine maɗaukaka a cikin mala'iku su kuma gaba suke da maɗaukaka a cikin mutane wanda ba annabawa ba sannan maɗaukaka a cikin mutane wanda ba annabawa ba kamar suke da awamul mala'ikati wanda suke ammawa a cikin mala'iku sannan kuma amma mala'iku gaba suke da wato awamul bashari eh awamul bashari to wamina ba من آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم wamina ba min shirya daga iyayensu iyayensu ma an yi shiryayyo wa zuriyatihim haka nan a ƴaƴayensu wa akhiwanihim da ƴan uwansu da an fifi sun samu wannan ɗaukaka harfin ala kulla hadafi ne akan kullum wa kullum farranna wa farranna min abaihim wa zuriyatihim wa ikhwanihim aw nuha koko wato ana nufin annabi nuhu shi- wato da aka ce min abaihim da wa millata bayri ya annaba ram lam yakullahu waladun wasu a cikin annaba wannan ba su haihu ba akwai wanda a cikin annaba wannan wanda gaba daya a bai haihu ba ko ba ruwan ka da cewa da dake kanu an samu kuma wa'anda a cikin ƴaƴansu aka samu wanda ba mai bin addinin Allah ba kamar annabi Nuhu gashi an samu ɗakan anu daga cikin ƴaƴansa wanda yake faɗa masa ka zo ma ka zo ma yana awa har aka faɗa masa innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih wacce bai na kun zaɓe su hada na mun shirya da su ila sirati mustaqim zuwa tsari wanda yake madaidaici ta kariyu wannan an maimaita ne li bayani ma kudu ile da a bayyana abin da aka shirye su zuwa gare shi tsarin nan dai madaidaici wanda aka shar'anta mana duk wata raka'a ta sallah mu roki Allah ya dora mu akai shine tsarin nan da annabawan nan da manzannin nan suke kai ihdinas siratal mustaqim to siratal mustaqim din da yake nan wannan wanda annaba wannan da manzannin nan na Allah suke kai zalika ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون zalika allazi hudu ilayhi abin nan da aka dora su aka shirye su zuwa gare shi hudallahi shirya ce ta Allah shirya ce ta Allah ya ji bihi man yasha min ibadi Allah ne shirya wanda ya so daga bayi zuwa gare shi sai wanda Allah ya nufa shi ne ake shirya ake dora shi akan wannan tsari wala ushraku wala shirye mu Allah ya dora mu gaba daya akan wannan tsarin da mu da zuriyar mu da a ce za su tarar da wani abu da Allah farar bisa kaddarawa ta kadiri wanda yake mustahili ne ma farlihim tare da fifikonsu kuwa tare da cewa su mafifita ne amma da ake za su tare da wani da Allah na da an maka mai amalu da abin da suke aikatawa ya ɓaci daga gare su shi yasa wannan wato kamar abin da ake faɗi ne ana dukan wannan ne don wannan ya tsorata Eh, ana faɗa ne a hakkin annabawa su da hakan ba za ta yi ba daga gare su don kai da haka za ta yi daga gare ka kaji ka kiyaya tare da wani da Allah ka kiyaye da abin da zai zama tare da wani da Allah duk wanda yake ya tare da wani da Allah to gaba ɗaya aikin sa sun ya ɓaci na ina shirakta la ya faɗanna amalu ko da ta kuna na minal khasirina kama ya haɓatu amalu gairihim kamar yadda aikin waninsu yake baci yana laha gani yun anil alamina domin ubangi sana wata ala ya wadata daga halitta kar wani a cikin halitta ya ɗauka cewa shi dole Allah ya da shi duk wanda Allah ya da shi dan Allah ya zaɓe shi ne subhanahu wa ta'ala zaɓi ne na Allah tabaraka wa ta'ala ba wanda yi da shi yake dole akan Allah tabaraka wa ta'ala ko Allah sai yayi da shi duk wanda Allah ya yi da shi to zaɓi ne na Allah tabaraka wa ta'ala أولئك الذين
أولئك الذين ممكن أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوءة وإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين آتيناهم الكتاب وإنن أكي كما بياني أكي wato wannan kawo musnad din sunan ishara kuma gashi aka kawo shi ishara ga fa'ili dan a nuna daukakar darajar su da kuma fadakarwa zuwa a kula da su su wayannan da ake taba dama su ne wayanda aka ba su littafi yanar kutuba an ba su littattafai an saka musu littattafai a annabawan ana guda 25 da aka faɗa a ƙur'ani to daga wakilka hujjatuna zuwa wamina ba'i wato an faɗi guda ah, goma sha takwas saura guda bakwai ne ya rage wanda su ba su zo a nan ba fi tilka hujjatuna minhum samaniyatun min ba'di ashirin wayan qasabatu wa hum eh, guda bakwai ne kawai a cikin shirin da biyar da aka ambata Qur'ani wanda ba a faɗa a nan ba to wa'annan bayi madaukaka su ne wanda yake mun ba su littattafai su ne wanda mun ba su gwaninta a magana shi yasa in kana neman magana ta gwaninta ka koma ga maganganunsu ba gwaninta ta wani can ba wadda ta yi kai ne kake ganin ta gwaninta ko shi ne yake yaudara ka da cewa gwaninta ce hakika ba gwaninta ba ga waɗanda Allah ya ba su gwaninta ka koma ga maganar su ne suka faɗa alhikimata gwaninta a magana aw fasral amri ko tsayawa a tafi da kowane lamari alamai ka tare da haƙuɓa sayan da gaskiya ɗaukunta a tafi da shi tafi da abu yadda gaskiya ta nuna a tafi da abin wannan bu'ata su ne muka bai wa annabta an yi kurbi san ya kurbi ha ha ulai to wayannan mutanen maka dan ana faɗa musu wannan ko kuma duk wanda ake faɗa masa magana annaba wannan yana ganin to me ce ga manya da aka yi manyan masu bincike ga su lenin ga su mars ga su waye an yi fataguneka an distore kurzin wahadidin wata guneka an donin ya romu muhala ga magana ta gaskiya to idan waɗannan masu hangen su ne masu gano gaskiya masu bincike wanda suka san mutum suka san rayuwa suka yi menene suke ganin duk abin da aka baiwa annaba wannan ai ba komai bane irin yadda yanzu wanda suke tafi da duniya suke hange kenan ko cewa magana abinda aka ba annabawa da sauransu wannan wani abu ne in ba za a yi dai a bari in an shiga masallaci a yi in an fito kuwa ai ga tsare-tsare ga tsare-tsare da za a yi to wa'yan sun kafirce da wannan a yi alu mataka mutanen maka da duk sauran mutane ma masu kafircewar faɗar wakalla da haka to su sani dole za a samu mutanen da su masu rugo ne da ita duk kafircin kafiri duk kokarin da kafiri yake sai an bi shi amma ba a rasa da Allah ba a rasa masu riko da gaskiya duk banna mai banna sai an samu mai riko da gaskiya Allah subhanahu wataala ya ce hakika mun sai da wasu mutane domin wannan magana ta gaskiya arsalna da haka mun dakatar da wasu mutane ga maganar nan ta gaskiya su kamar jira ma suke su ganta su yi riko da ita da su bi hari kafirin da bayan da za a yi su yi musunta umul anbiya wal maskuruna ko dai annabawan da aka faɗa au asabu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ko sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama au il ansaru ko mutanen madina au il fursu ko ko mutanen farisa wanda an samu manya da suka taimaka wa addinin musulunci a cikin su tun a zamanin manzo an samu salman farisi wanda manana sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa salmanu minna ahlal bait salmanu minna ahlal bait ba bada larabe ba ne ba abin da ya dashi da larabawa daga nesan duniya ya zo a sannan amma ya karɓi shari'a ya zo ne da abin don bincike daga shari'a aka samu wasu manyan daga baya makarantar nan bakwai kusan duk biyar daga cikinsu a cikinsu abu amrihim وليحسب بن عامر صريح وباقيهم أهادم هلوان sai mafi yawa suna irin da asalin mutanen farisa ne ga irin su abu hanifa ga buhari abu abdullahi muhammad bin ismail buhari mutumin farisa ne an kullu man amana biha ko duk wanda ya yi imani da ita wal a ce an a dauka bisa umumin shi ya fi duk ma wanda yake a imani da ita ko a ina ne ko yaushe ne ba sai can ba ko a yanzu ne ko a yanzu ne kuma ko daga ina ya zo ko ba daga laraba ba ne ko da ba daga farisan ba ne ula'ika أولئك الذين هدى الله فبهداه مهتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى ba da للعالمين shi sabon kamar yadda wurin mu ne shi ibrahim da zai ta alama yake fada al islamu bil arabi ya buka wa bi ghairi al arabi ya kawa musulunci yana wanzuwa ne da larabawa in mai taba larabawa so da yawa kokarin ya taba musulunci ne yasa yake taba su amma kuma musulunci yana karfafa ne da waɗanda ba larabawa ba Eh, mu- karfin musulunci waɗanda ma ba larabawa ba sai ka zama su ne karfin musulunci suke kan tsaye a kan ruko da musulunci ulaika lazina hadalla wayannan annabawa kuma su ne wanda Allah ya shiryar da su lil kamala diniyati wa dunyawiyati gabaki ɗayan sufofi na cika ko a bangaren addini ko a bangaren rayuwa ta duniya sun tare da baki ɗayan sufofi na cika bangaren addini hakanan sun tare da sufofi na cika a bangaren rayuwar duniya shi yasa ake faɗa da abin da kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ko da al'ada ce ma ko da ba ta fuskar ibada ba to ga koyi da shi ba tunda sadatul adati adatul sadati a fa bi hudu ya muku tare shi yasa kai bawon Allah ka ji shiriyar su da Allah ya dora su akai to kai ma ka za ka koyi ai da kihim ai hanyar su min tauhidi daga kada ta Allah wal kamala da cika tsofi na cika labi ne da haka ce za ka yi koyi da waninta aka kawai dan wani yana wani abu wanda ba musu kan shirya yake ba amma ka ce wannan za ka alaka ya fawa kanka ya sa wani ayar kamar ba wanda suke magana da shi irin matasa na yanzu wanda aka kawai za a yaudare su da wani tsari na daban su dauka kuma yau ya koma wata shiga ta daban wata ɗabi'a ta daban waya saboda ga wani kafiri can yana yin wannan ga wa'anda aka neme ka kai koyi da shirya bi ha isakti wakafan wasu nan an karanta da ha usakati a halin wakafi da halin wasu ko inda yake za a tsaya ko inda ma za a ci gaba da karatun duk da ha usakati yadda yake a ruwayan warshu kenan inda ya faɗa nan yana bayani ne kawai akan ruwayan warshu wasu kudin bikin an kafa hujja da wannan ayar ala anna nabiyyana suka cewa annabin mu alaihi salatu wassalam muta'abbadu abin neman yin ibada ne bi shar'i man qablahu da shari'a wa'anda suka gabace shi fi kulli ma lam yunsaha a cikin dukkan abin da ba a shafe ba akwai sabani da yawa tsakanin malamai amma kamar malikawa dai suna cikin wanda suke ganin cewa shar'u man qablana shar'u lana shar'u man qablana shar'u lana shari'un al'umman da suka gabace mu to shari'un shari'a ce gare mu matukar da ba a faɗa mana an shafe ba kul ce ne da ahli makkata ka ce da mutan makka la as'alukum alayhi ajr qur'anin nan da nake isar muku ba cewa ne sai kun biya ni ba ba aiki ne nake muku don ku biya ni ba ala tablighil qur'an bisa isar da qur'ani ban ce sai kun bani lada ba shu'ula wani lada tuhuni da za ku bani ya ta ta wuri ballanta na ku ce da nake ta kokaro ku shigo ko don neman wannan ladan ne kokarin da nake ku shigo ga addinin ko don ku biya da ladan ne to ban ce ku biya da ba kokarin da nake ku shirya din nan don ku tsira ne maza na sallallahu alaihi wasallama rahmatul lil alamin rahama ne ga halitta inda yake faɗa a wani hadisi ina ta tausaya muku ina kokarin kautar da ku daga wuta amma ku kokarin hakke mata kuke ina ta kokarin gana kautar da ku daga wuta amma ku koyaushe kokari kuke ku hakke mata wato fi dalilin wannan ya bace dalili ala na hazin adari bisa cewa karɓar ladan ala tabbigin dini bisa isar da addini liman waje ba alaihi zalika ga wanda yake isar da addini ya zama wajibi a kansa ba wanda zai isar in ba shi ba a waje aka samu ga mutane wanda ba su sani ba ga wanda Allah ya kore wa sani to ya ce ba zai sanar da su ba sai sun biya shi sai sun biya shi to la yajuzu haka din bai halatta amma idan akwai wanda zai isar ba shi ba kenan to ya iya cewa to in shi ake so sai dai in za a biya shi in ya iya cewa in shi ake so ya isar kenan a biya shi to haka ma nauyi na ilimi kamar malama da sai suke cewa wanda ba yin hadisi ba ba da hadisi sai in an biya shi to wannan ai suka ne amma wasu suka ce a ai ga su manya idan ya zama isar da hadisin ya cinye masa lokaci ya hana shi tsayawa da abin da zai tsaye da rayuwarsa da shi to wannan ya ce sai an yaji ai daidai ne ga farlum da dukai ne malamin buhari farlum da hani in an je za a ji to me aka zo da shi me aka zo da shi aka yi masa magana malam ya aka yi haka da malamai duk ba haka so ka ga suna yi ba sai kun san kullum me nake kashewa kun san kullum me nake kashewa ba ce ku zo ku yi na a gindi na ba ku bani na yi abin da zan ba kuma ai magana ku ce a'a ku ce ai ba haka ake ba to ya za a yi ya za a yi Eh, ah, kama lam yajuz li ahadin min al-anbiya kamar yadda bai halatta ba ga annabawa ga ɗaya daga annabawa in huwa Qur'ani bai zamo ba al-mustamilu ala tablighi Qur'ani ne yake ya ya kunshi isar da baki ɗayan aikin Allah bai zamo ba illa zikira sai ko gargadi izatu sai ko gargadi lil alamin ga halitta gaba ɗaya lijami ilhukala gabaki ɗaya masu hankali yana sakalai ne jinnu da insu mutane da aljinu to Allah wasu sai ta shi Allah san Qur'ani zama gargadi gare mu Allah ya sa mu amfana da gargadin da ke cikin Qur'ani alhamdulillah